إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي بيتارن البركة مسلاتي مبلغة أنا جشنغ رنبوتي a wannan yammaci na asabar yau ashirin da hudu ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da sha daya ga watan bakwai miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi a kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu wanda yana tambaya yana cewa menene ingancin wannan hadisin wato da ƙarin bayani a kansa man bada abil kalami qabla salami fala tujibuhu walau kana abubakar siddiq walau kana abubakar siddiq wannan hadisin akwai abin da yake hadisi akwai kuma abin da yake ƙari ne a cikinsa man bada bil kalami qabla salami fala tujibu wanda akwai hadisi hadisi ne wannan gabar hadisi ne da cikin al-mu'jam at-tabarani al-kabir yana cikin littafin ibn sunni da wasu littattafan sunna yana cikin hilya hilyatul awliya ta abi nu'aym sanadin sa mukhtalaf fihi akwai sabani game da sanadin sa amma Sheikh Nasiruddin al-Albani ya hassana hadisin amma ƙarin walau kana a baɓakar siddiq wannan ƙari ne kuma na mutane ban san inda ya samo shi wani ba ta wajensa ba sai a bakinsa hadisi yana cewa wanda ya fara da magana kada ku ansa masa wanda ya fara da magana kafin sallama fala tujibu kada ku ansa masa to amma cewa ko da abubakar siddiq ne wannan ban ban san ina ya samo wannan ƙarin ba kuma hadisin yana nuna cewa abu ne mai kyau ladabi ne na musulunci da musulunci ya ladabtar da musulmi a kansa shine idan ya zama da ɗan uwansa ya masa sallama idan ya zo guri ya yi musu sallama idan yana son wani abu ya fara da sallama wanda bai yi haka ba to ana iya ladabtar da shi ta hanyar a ansa masa wato wanda zai zo ya nemi wata bukata ba tare da sallama ba bai gabatar da sallama ba ana iya hora shi ta hanyar ake ansa masa abin da yake ne ko tambayar da yake amma wannan min babin nadib ne wato ta fuskar mustahabbi ne ba ta fuskar wajabci ba ba ta fuskar wajabci ba kakka ɗauki abin wajibi ne saboda ita kanta farawa da sallama ba wajibi ba amsawar ita ce wajibi idan aka yi maka sallama shi bai yi maka sallama ya yi wani abu mai kyau wanda shari'a take so yi kuma zai samu gaggawar lada a kai kai kuma da yayi mawajibin ka an sa masa domin yanzu wani haƙƙi ya dora maka dole ka mayar masa da haƙƙinsa shi yasa Allah ta'ala ce idza quyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha yayin da aka yi muku gaisuwa to ku yi gaisuwar da ta fita wacce aka yi muku kyau ko ku mayar daidai da wacce aka yi muku saboda ka wajen mayarwa din shi ne yake wajibi amma wajen yin wannan mustahabbi ne mandub ne to kaga ashe salatu jibuhu anan idan muka muka dauki tahsinin da Sheikh Nasiruddin Albani ya hadisin ba yana nufin cewa duk yadda al'amari yake ba kakka an sa masa ta yi ya zama jahili ne ta yi ya zama ya sha'afa ba halinsa ba ne ya saba in zai in ya banka kafin ya ce wani abu ya maka sallama ko in ya zo gurin da mutane suke yi sallama amma ta yi sha'afa wani zai ɗauke masa hankali ta yi a gigice ki a tsorace ki ko murna ci kai masa yawa ya zo ya kawo albishir duk da abubuwa da iya bijirowa wanda za su iya sa shi ya yi sallama ya yi magana kafin ya yi sallama to kada ka ce tunda an ce fala tu jibuhu kawai ka yi watsi da shi ka fita sha'aninsa ka yi ta yin birni ka share shi wannan ba ba ba ba haka ake nufi ba da haka fala tu jibuhu nan ala sabilin najd ne ala sabilin al-istihbab ala sabilin ta'dib ba wai ala sabilin wujub ba ta yiwu mahaifinka ne zai zo ya maka magana ya ce wani kana shago a kwance ya zo ce wani zo ka yi min kaza bai yi sallama ba sai ka ce ba za an sa masa ba a yi magana ka ce ai annabi ya ce kan an sa maka ba haka ba a saboda ka falatu jibo a nan yadda malamai suka ce ala sabilin nadbi ne saboda ita kanta sallamar fara ta ba wajibi ce an sa ta ne yake yake wajibi idan mutum an ga cewa ɗabi'arsa ce haka shi ya mai da abin al'ada duk sanda zai zo ga mutane sai dai kawai ya kawo bukatarsa amma ba zai musallama ba to yana da kyau a ladabtar da shi a ki kula shi saboda ya fahimci cewa akwai wani ladabi da ake so ya siffantu da shi shine na yi wa mutanen da ya gaba da su sallama ko mutanen da ya zo iski a guri ya musu sallama a yi ƙoƙarin a nuna masa wannan ta hanyar a kawar da kai a watsar da shi domin ya gyara halinsa wannan shine abin da hadisi yake nuna amma ƙarin walau kana Abu Bakar Siddiq wannan wannan wannan ƙari ne kawai na wasu dan dai su ƙara kambala abin cewa ko Abu Bakar ne ba haka ko da babansa ne ma ce to ko Abu Bakar ma an ce ka an sa masa ba haka bane sannan tambayar sa ta biyu yace idan arne ko kafiri wanda ba musulmi ba dai aka kaice yayi maka sallama mai shari'a tace za ka yi to akwai maganganun wani malamai wasu su ce ba za ka yi masa ba za ka an sa masa ba to amma akwai maganar da take cewa ta malamai cewa za ka ansa masa akwai bambanci tsakanin farawa da kuma ansawa sun ce idan shi ya fara a idan abin nan kai ka gan shi bai fara maka sallama ba to kakka fara da assalamu alaikum kai kakka fara shi ne wani hadisin la tabda ila yahuda wa nasara bis salam kada ku fara yi musu sallama to amma da su ne za su fara maka sallama wanda wani ba musulmi ba ya zo ofisinka a ma'aikata ko ya gamu da kai a hanya sai ya fara yi maka sallama saboda yana cikin ku ya saba da da irin kalmomin da kuke amfani da su shi ba ce assalamu alaikum to anan wasu daga cikin malamai magabata sun ce za a ansa masa daga cikin masu wannan magana akwai abdullahi dan mas'ud akwai abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas kamar yadda ya zo a cikin wanda da zai a cikin tafsirin kabari imam bukhari ya fitar da shi a cikin al'adab al-mufrad hadisin sibak an ikrima an ibn abbas yake cewa rubbu ala man sallama alaikum yahudiyan aw nasraniyan yahudiyan kana aw nasraniyan aw majusiyan to an sa da dukkan wani wanda ya muku sallama ku mayar da sallama ga duk wanda ya muku sallama sawa'un da yahudi ne ko da nasara ne ko da majusi ne riwayar sinak an ita ma akwai iftira amma shek nasir bin albani yana cewa tana yiwa ya kasance ga abin da ya daga zuwa ga annabi sallallahu alaihi amma wannan hadisi ne mai kofi akan ibnu abbas sannan abin da zai karfafa wannan riwayar riwayar imam bukhari a cikin al'adab al-mufrad daga sa'id ibn jubair daga ibnu abbas ibnu abbas yana cewa da fir'auna zai ce da ni barakallahu fika da ni ma na ansa masa na cewa fika wa fir'aunu qad mat to kaga abin da yake nunawa idan ya yi maka addu'a mai kyau to kai ma yi masa addu'a mai kyau ya yi maka addu'a aminci yi masa addu'ar aminci amincin nan na duniya da na lahira saboda in kai masa addu'a Allah ya samar masa da aminci a duniya da lahira kamar ka masa addu'ar musulunci saboda ba zai samu amincin lahira ba sai musulunci kamar kayi addu'a ne Allah ya ganar da shi ya nuna masa musulunci ya bi don ya samu amincin lahira kaga kyakkyawar addu'a ce Allah ta'ala da ya ce wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha bai keɓance wannan umarni da wanda yake musulmi ba saboda haka umarni ne wanda ya zo da wanne in dai har an muku gaisuwa to ku yi gaisuwa da ta da aka yi muku ko kuma yar da kwatankwacin wacce aka yi muku Allah ta'ala yana cewa la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah ta'ala bai hana ku mu'amala da waɗanda ba musulmi ba waɗanda ba su yaƙe ku ba a addinin ku ba su fitar da ku daga gidajen ku ba wato waɗanda ba musulmi ba waɗanda kuke zaune da su lafiya babu faɗa tsakanin ku da su an tabarruhu ko musu alheri ko musu alheri wa tafsiqu ilayhim ko musu adalci to kaga baya daga cikin alkhairi baya daga cikin adalci shi ya maka kyakkyawar addu'a kai ko masa mummuna idan har za ka za ka yi aiki da wannan aya da Allah ta'ala ce ku musu adalci to in ya yi maka addu'a mai kyau ko kai ba ka yi masa irin wannan wannan ita ce magana mafi mafi rinjaye Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin sa Ahkamu Ahli Dhimma ya tattauna wannan magana kuma wannan shine shi ma zaɓinsa a cikin littafin silsilatu sahiha ta Albani shi ma ya kawo wannan magana saura ka wanda ita ce magana wacce take mai rinjaye insha Allah sai kuma wannan da yake tambayar cewa game da hukuncin mutumin da zai ga ana sallar jana'iza amma sai ya ki bin sallar yau saboda ba shi da alwala kuma babu ruwa a kusa ya ce mala ina hukuncin yin hakan in kuma ya inganta a yi sallar da taimama to ya kamata a ilmantar da jama'a da su yi hakan saboda ko a nan masallacin gwallaga za ka ga hakan yana faruwa a fito da gawa amma sai ka ga mutane suna kin bin sallar ko saboda ba su da alwala to sallar jana'iza sallah ce ita ma ana yi mata alwala kamar yadda ake wa sallah alwala kuma abin da zai sa a yi mata taimama shine abin da zai sa a yi ma sauran salloli taimama wato abin da ba za ka yi wa sallar azahar da asar taimama a kansa ba to sallar gawa ba za ka yi wa taimama a kansa saura ka ba daidai ba ne ka yi sallar gawa tare da cewa akwai ruwa da taimama sai dai don ba ruwa ko ko a kana da uzurin da za ka yi taimama saboda ba ka iya amfani da ruwa wannan kuma ko da sallar farin da ce haka za ka yi to a wannan babu laifi dan kayi taimama kamar da ka saba yin sallolin ka da taimama kai mata kai sallah amma in har da ruwa to ba a halatta kai taimama sannan ita sallar gawa fardu kifaya ce ba fardu ainin da ce fardu kifaya ce idan mutum ya mutu wajibi ne a samu daga cikin musulmi wanda za su yi musu sallah idan aka rasa duk musulmi cikin musulmi da za su yi musu sallah aka ki masa sallah tare da cewa musulmi ne kowa ya kiya to nan duk kowa ya laifi amma a cikin ɗari aka sami goma suka yi masa sallah to sun ɗauke wa casa'in ba a cewa casa'in sun yi laifi duk da cewa kowace mamaci ana son a samu masallata da yawa akan gawarsa wannan yana da gabana da falala amma ba a ce cewa in ba a samu wannan adadin da musulmin da ba su cika wannan adadin da su yi laifi saboda haka a fahimci akwai bambanci tsakanin abin da ake kira fardu ainin da fardu kifaya fardu ainin shine abin da ya zama wajibi kaina da kanka da kan kowa da kowa kowa shi kadai za a tambaye shi akan wannan wanda shi ake kira fardu ainin kamar sallolin da muke biyar akwai fardu kifaya abinda in wasu in wasu suka yi sun ɗauke da wasu amma in kowa ya yi to kowa kuma ya samu ne to sallar jana'iza tana daga cikin waɗanda wajabcin su wujub ne na kifaya in wasu sun yi sun ɗauke da wasu saboda haka ba wajibi bane dan mutum ba ya da alwala ya tashi ya yi taimama saboda dole ya yi kuma ba laifi bane dan bai yi ba saboda ba shi da ruwan da zai alwala ko kuma wani abu ya shagaltar da shi ga wanda ya yi sallar yana da lada kamar yadda aka sani cewa yana da kera shi yasa annabi ya kwadaitar da akan haka yana da babban lada to dan bai yi ko ba a cewa yayi zunubi don haka a tuhume shi da cewa yayi sakaci ko kuma shi ya cewa dan kada ya ƙi sallar gare ya taimama ya yi sallar duk wannan ba daidai bane kuskure ne bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بآية من زمان بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المؤمنين عبدا أما زمان آية جيبا
وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
Allah ta'ala ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinn kuma ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku yi sujjada ga adam fasajadu sai suka yi sujjada illa iblisa sai iblis ne bai yi ba kana min al jinni ya tabbata daga cikin aljanu afatat fafasaka an amri rabbih sai ya fita daga biyai umar umarnin ubangijinsa afatat takhudunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni yanzu kwa rike shi shi da zurriyarsa masoya ba ni ba wa hum lakum adu alhalin su gare su gare ku makiya ne bi'sa lizalimin badala wato tir da wannan canji da azzalimai suka yi ga kawunan su a jiya mun taɓo mun fara batun a wannan aya akwai gabar ƙarshe da bamu gama ba afa tattakizuna hu wa zurriyatahu awliya min duni yanzu kwa rike shi shi da zurriyarsa masoya ba ni ba mun ce a, wannan aya tana tabbatar da cewa iblis yana da zurriya kamar yadda sauran shaidanu na aljanu su ma suke hayayyafa irin yadda dan adam yake hayayyafa sai dai kaifiyar haihuwar iblis yayayi shi ma yana da mata iblisa ko bai da ita wannan ba a sanar da mu ko bai game da wannan ba amma alkur'ani ya nuna mana yana da zurriya zurriya kuma ba za ta yi ba sai an samu haɗuwar namiji da mace kamar yadda sunnar ubangiji ta'ala ta wada ta wakana in banda halittar adamu da hawa da kuma halittar annabi isa alayhi salam saboda haka wanda ya tabbatar da yana da zurriya sannan wasu malamai sun fassara zurriyarsa da cewa mataimakansa wannan babu ko shakka a ciki cewa shaidan yana da mataimaka yana da waɗanda suke taya shi aiki wato shi ba yana da ma'aikatan da suke ƙarƙashinsa ba shi kadai yake abin da yake yake yi ba na ɓatar da da ɗan adam a doron ƙasa a'a yana da waɗanda suke taya shi wannan aiki hadisai da dama na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar da haka ko hadisin sahih muslim hadisin jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa inna iblisa yada wa arshahu ala alma lalle iblis yana dora karagar wato mulkin sa sarautar sa akan ruwa thumma yab'athu saraya sannan ya aika da rundunar sa ya aika da rundunonin sa su tafi farauta fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah wanda ya fi kowa fitina daga cikinsu shi ya fi kowa kusanci da matsayi a gurin iblis ya ji wa ahaduhum fa yaqulu fa'altu kaza wa kaza fa yaqulu ma sana'ta shay'an wani ya zo ya ce yau na yi kaza ya faɗi irin farnar da yayi sai iblis ya ce kai tafi ba abin da kai ba kai komai ba ثم يجيء أحدهم سنة سوى نشي ما قال يداو يتشي ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته أي بل آلي شلاء sai da naga na raba shi tsakaninsa da matarsa wato na yi ta zuhu ta wutar fitina da rigingimu a tsakaninsu da rashin fahimtar juna da zargin juna har sai da naga sun rabu fa'idu nili minhu sai ya jawo shi kusa da shi ya ce matso matso matso ni'ima an tamadalla da kai kayi babban aiki a amash arwaya ya ce urahu wal fayal tazimuhu ya kama shi ma ya rungume shi ya ce lalle wannan kai kai babban aiki ka raba aure shi ka ga rabiyar aure ba karamar masifa ba ce tana da ɗaya daga cikin manya-manyan abin da shaidan yake so ya ga ya faru ya ga cewa abin da aka ɗaura da sunan Allah ya rusa shi ya raba shi a ibn hibban da alhakim sun rawaito a cikin littattafansu daga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza asbaha iblis batta junudahu idan gari ya waye iblis zai tara rundunarsa sai ya raba su aiki kowa ya kama gaban sa ya tafi aiki sai ya kulu idan aka dawo a sai ya ce da su in ya tara su yayi assembly da safe ya musu assembly sai ya ce da su man adalla yawma musliman albastu huttaj wanda duk a cikin ku yau ya batar da wani musulmi zan sa masa kambo wato zan naɗa shi sarauta قال فيخرج هذا فيقول لم أزل به حتى طلق امرأته sai wani ya fito ce aini na yi kokari na yi kokari sai da na ga na raba shi da matarsa yanzu wannan zai yi zaɓe wanda ya fi kowa ɗanna ne cikinsu hadisin da ya gabata ya nuna mana cewa wanda ya raba mutum da matarsa yana daga cikin manya-manya masu masu matsayi da mukami a gurin iblis yana daga cikin wanda iblis yake jawo shi kusa da su kusa da shi to amma yanzu nan wata sarauta ce zai nada dole sai an buga sai an daka an tankaɗe an rere ba kowa za a ɗauka ba to sai na farko ya ce shi ga abin da ya na bajinta don haka yana ga ya cancance shi ga gasar saboda ya raba aure ban gushe ba ina ta zuga su ina ta hada su rigima sai da naga sun rabu sai iblis ya ce au shaka an ya tazawwaj kai tafi daga nan ai zai iya yin wani auren saboda ka kai dai yanzu baka ji ba kai komai ba wa yaji'u hadha sai ya zo fa yaqulu lam azal bihi hatta aqwa walidayhi yace ni kuma na wato matsa masa har sai da naga ya saba wa iyayensa biyu sai da naga sun yi baran-baran da mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko dubiyin ba sai da naga yana faɗa musu laƙaƙen maganganu sannan sai na kyale shi to sai iblis ya ce da shi ai shakka an ya bar an ya barra ai zai iya komawa ya ba sa hakuri saboda haka ya dawo ci gaba da biyayya sai haka da sauranka yaji'u hada sai wani ya zo shi ma fa yaqulu lam azal bihi hatta ashraka ai ban kyale shi ba sai da na ga shirka sai da na ga ya je gurin boka ko ɗan duba ko wasu matsafa ko kuma na jefa wasu kalmomin shirka a bakinsa na ga kuma ya tafi su yana ta maimaita su to a nan sai iblis ya ce anta anta ba ya kai ba ya kai wanda ya ci ya ci gasa shirka a wannan babban sai ya jawo shi sai wani kuma ya shi ba sai ya kore lam azal bihi hatta zana shi ba wannan ban kyale shi ba sai da naga yayi zina sai ya kore anta anta kai ma tafi ka cancanci a baka sarauta sannan wani ya zo shi ba ya ce lam azal bihi hatta qatala ban kyale shi ba sai da sai kisa shi ba ya jawo shi ce anta anta ba ya kai ya yambi su huttaci dukkaninsu kowa ya ɗora masa kandi to ashe kaga a cikin manyan laifuka ba kamar shirka sai zina da kisan kai duk matsayin da mai laifi ko mai iblis a shaitan mai zugawa a laifi zai samu a gurin iblis babu wanda yake samun matsayi irin na shaitanin da zai sa a yi shirka ko shaitanin da zai sa a yi zina ko shaitanin da zai sa a yi kisan kai shi kaga waɗannan ba ƙananan laifuka ba ne da ya kamata mutum musulmi ya nesanta kansa da gare su shirka da zina da kashe kai da kashe rai imam muslim ya fitar da hadisi daga salman al-farisi salman al-farisi yake cewa la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبه يدها ينصب رايته salman farisi yake cewa in kana da iko kana iyawa kada ka kuskura ka zama kai ne farkon wanda zai shiga kasuwa kuma kada ka yadda ka zama kai ne karshen wanda zai fito daga kasuwa domin nan ne gurin gwagwarmayar shaidan a nan yake kafa tutarsa saboda haka ka zama farkon wanda zai shiga masallaci ka zama ƙarshen wanda zai fita amma kasuwa ka zama in zai yi ka zama ƙarshen wanda zai shiga ba amma dai kakka yadda ka zama farko kuma kakka zama ƙarshen wanda zai fita saboda a gurin da Allah ya fi so shi ne masallaci gurin da Allah ya fi ki shi ne kasuwa saboda babu abin da babu a ciki Allah ya kiyashe mu wannan ya nuna kenan shaidanu ko shaidan yana baza komarsa sosai a kasuwa yana gulbiyarwa saboda a nan ne ake nuna wa muta ake nuna wa mutane duniya nuna musu dukiya saboda haka idan su ya bude su ga cewa ko ta wani hali ma su za su neme ta ta koyaya ma sai sun same ta to shi kuma wannan a nan ne ko masa za ta yi ta kamu a nan ne zai yi farauta sosai za ka a nan yake masa cutarsa هكذا إمام مسلم يافتر أبو قدمر للتافل الصحيح دقى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يكتشوى إن الشيطان ليتمثل في سورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث عبد الله بن مسعود يكتشوى للي شيطان yakan fito a sifar namiji a sifar mutum sai ya zo ya sami dandaban jama'a sai ya kama ba da labari ya ta ba da labari kuma labarin na ƙarya mara tushe na jita-jita sai ya yi ta faɗa sai ya tafarrato da su ko mutane sai a watsi shi kenan sai ka ga an ta yaɗa wannan maganganun idan aka tambaye mutum ina ka ji wannan ya ce shi dai ya ji wani mutum da in ya ga fuskarsa zai gane shi amma bai san sunan shi ba shi yake faɗa ce a yau a kasuwa wani mutum ya zo shi yake ba mu wannan labari ya ce wallahi abu kaza an yi kaza an yi kaza ka san shi da inda gan shi a fuska zan gane shi to irin wannan sai ka je ka faso labaran shaidan ka zo kai ta yadawa saboda ka kai da shi ku taru a cikin kamashin alhaki Allah ka kiyashe mu Imam Bukhari ya fitar da hadisi daga Adabul Mufrad daga Azhar ibn Sa'id yake cewa naji Abu Umama رضي الله تعالى عنه هنا cewa إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم شيطان زي زو شنفقة ɗayanku بعد ما يفرشه آله ويهيئونه bayan iyalansa sun gyara masa shimfiɗarsa sun cirya masa gadansa sun share masa ɗakinsa an rufe ɗaki an rufe turaka sai shaidan ya lallaɓo ya shigo fa yulqi alaihi al'ud ya zuba wato yan kararruka a kan wannan shimfiɗa ko kuma ya jefa wata itaciya ko wani dutse awo shai a kodai ya jefa wani abu ko ya zuba wani gari-gari ko wata madara-madara ko ya saka wata miya-miya ko wani kashi sai ya jefa a kan gadon liwab zai da ala ahlihi yana yin haka ne don ya sa shi ya fushi da iyalansa saboda da ya shigo ga shi su dai sun san sun gyara amma kuma ga wata barna an zo an yi da ya shigo zai kwanta sai ya ga ɗaki kaca-kaca sai ya shiga faɗace-faɗace ya shiga kuntar baki in ba a yi sa'a ba cikin daren ba a yi saki matarsa to shi ɗan yana yin wannan shi yasa sai abu umama kalbani ne ke cewa fa'iza wajen zalika fala ya gudu ala ahlihi idan mutum ya ga irin wannan kada ya yi saurin yin fushi ga iyalansa لأنه من عمل الشيطان domin wani aikin shaidan ne saboda haka shaidan yana da ma'aikata wanda yake baza su kuma kowa ana ba shi aikin da zai je yi ko a bar su cewa kowa ya je ya nuna bajintarsa da kwarewarsa wajen halakarwa da batar da al'umma ba haka dan adam har kullum ya sani cewa akwai babban makiyinsa da shi da yake wato ta wutar adawa a zuciyarsa kuma kokari yake kullum ya ga cewa dan adam da kai labari ba wanda dai zai rantsuwa gaban Allah a gaban Allah ya ce sai ya batar da mutane sai ya batar da su kuma zai kyara kowa a gaban Allah fabi izzatika haka yace na rantse da izzarka sai na batar da su saboda haka shaidan ba zai kyale mu ba zai kyale mu ba kuma dole mu san da wannan shine abin da Allah ta'ala yake gaya mana yana da zuriya al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yana cewa ya ji malamin sa Abu Abdul Mu'ti a Sadar na al-Iskandariya yana cewa akwai wani shaidan da ake kiransa al-Baydawi yana akwai wasu masu ibada wanda sun killace kansu wasu su bautar Allah su amma bisa jahilci ba su yi ilimi ba irin masu tsoron Allah din nan amma ba- ba ilimi to shaitan yana sassaɗewa yana zuwa gunsu amma da sunan wai shi sunan shi albaibawi ta yi ya zo musu da sunan wani shehi wani malami da shaitan kamar da muka ce yana rikida da fito a kamanni daban-daban saboda ka zai zo musu da rawani da dogon jirginsa da gemunsa cikakke da furfura fuskarsa duk furfura saboda ka zo na magana a hankali sai ka kasa kunne ma sosai ka ji shi alamar shi ne tsoron Allah ce to yana zuwa ma wasu mutane da suka killace kansu wasu suna bautar Allah wanda ake cewa alfuqara wanda yanzu ake cewa sufayi to ne ada ake ce musu alfuqara in an ce alfuqara ba wai talauci wanda ake nufi ba ma'ana su alfuqara ne ila Allah an gane ko shine kalma alfukara din ba wai tana nufin talakawa marasa komai ba tana nufin waɗanda suke cewa su masu buƙatuwa ne zuwa ga Allah saboda haka sai su su- su ware kansu su killace kansu suna ibada to sai ya zo musu ya sa su suka rika misali na azumi wato azumi in an sun ɗauka maimakon su sha ruwa yayin da rana ta faɗi sanda kowa yake shan ruwa sai su sai su zarce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin misali sahabbai da basu ji ba sai ya misali da su yini daya yini biyu yini da uku sai suka ga za su iya zartiya bai mai riya ya ce yayi haka ne kalmurar kiri lahum dan ya hora su saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama khususiyar sa ce wannan yayi misali dan yana cewa inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqi alastu ka hay'atikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqi ni ba kamar sifar ku nake ba ina kwana ubangiji na ciyar da ni ya shayar da ni ba wai ya ciyar da shi abinci ba ko ya sha da shi abinci in ya ciyar da shi abinci da ya shayar da shi abin sha ai bai zama mai azumi ba kuma babu bajinta a nan yana nufin abin da yake samu na na- na- na son ubangiji a zuciyarsa da ƙaunarsa da shauki zuwa gare shi yana zama a makwafin ci da sha har ya manta da ci da sha ma ba zai tunaninsu ba wanda shi ake nufi da yana kwana ubangiji ya ci da shi ya sha da shi kakka zaci cewa abinci yake ci ya sha abin sha in ya haka bai zama mai azumi ba kuma to da sabbai suka ce za su yi sai yayi da su kwana ɗaya kwana biyu suka ji ba za su iya ba ce to da ba ina zuwa muku ba ba tafiyar mu ɗaya ba sura ce nake irin sura ko amma ni Allah ta'ala ya min wasu kasa'i da kuma muku ba to saboda haka su waɗannan su ma sun ce za su gada saboda haka sai shaitan ya zo ce ko ba ku yi wannan misali ai annabi yana yi saboda haka sai suka rika yin wannan azumi sa kujarce malamin qurtubi yake gaya masa yace idan yunwa ta ci karfin su wa adarra bi adbighatihim yunwa ta kama kokwalan su suka fara fita daga hayyacin su yakshifu lahum an duwa'in wa nur kawai sai su rika ganin wani haske ya cika gurin da suke wanda shaitan ne kuma yake dalla musu totula dinsa shi yake dalla musu totula dinsa saboda haka sai su ga haske ya cika guri saboda tsabar yunwa kuma yunwa ce ba wani abu ba yunwa ce kamar yadda yake cewa yunwa ce ta kama su har ta taɓa kwakwalansu sai suke ganin kamar wani haske ne ya cika gurin hatta yallahu alaihim al-buyut su ga duk gidan duk gidan su ya cika da haske fa yazunnuna annahum qad wasalu sai su ce mun yi misali mun yi usuli kai mun yi usuli ai mun kai abinda abinda suke cewa mun yi fana'i mun kai tukewa wa anna zalika min Allah kuma wannan hasken ma daga Allah ne dan a nuna cewa an yarda da mu malam ya ce wa laisa kama zannu amma abin ba kamar da suka zata bane shaitan ne kawai yake wasa da hankalin su yana wahalar da su saboda haka shaitan makiyi ne gare mu shi da zurriyarsa shi yasa Allah yake mamakin da za mu rike shi masoyi kuma afa tattakhizuna huwa zurriyatahu awliya'a min duni yanzu dukkan wannan barnar da yake yi a a tsakankanin ku kuma ku rike shi shi da zurriyar aya majibinta al'amuran ku ba ni ba wa hum lakum adu alhalin su gare ku makiya suke kalmar al'adu ana amfani da ita ga mutum ɗaya ko biyu ko uku wato tana zuwa a jam'i tana zuwa a a mufradi inda shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa kaga anan ana nufin adu ana nufin guda ɗaya kenan shaidan makiyi ne gare ku don haka rike shi makiyi amma yakan zo a matsayin jam'i kamar nan wa hum lakum adu kamar yadda Allah yake cewa yahsabuna kullu sayhatin alaihim hum adu fahzarhum hum adu kaga hum damiri ne na jama'a sannan al adu ya zo da wannan siga ta mufradi amma ana nufin makiya saboda haka iblis makiyi ne kuma makiyayyarsa yayyar iblis ya fara ta ga annabi adam alaihi salam tun ma kafin wato a gama halittar annabi adam alaihi salam ba wai lokacin da aka ce yayi sujjada din daga lokacin da ya fara kiyayyar ba a ya fara gaba da shi ma tun kafin ma a busa masa rai kamar yadda imam bukhari wato imam muslim ya rawaito a cikin sahihinsa da ibn hibban daga hadisin anas dan malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lamma sayyara Allahu adama fil janna tarakahu ma sha Allahu an yatrukahu faj'ala iblisu yutifu bihi yanzuru ma huwa فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك وعند ابن حبان ذكرت به خلق لا يتمالك wani hadisin yana nuna maka cewa gabar shaidan ga dan adam ko ga annabi adam salam tun ma kafin a ce da shi ya yi sujjada ya kullace shi a zuciya ya sanya hassadarsa a ransa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yayin da Allah ta'ala ya suranta halittar annabi adam a aljanna sai ya bar shi a cikin aljanna yana surarsa kafin a zo sa masa rai فجعل إبليس يطيف به سو إبليس يقول زاد halittar annabi adam alaihi salam kafin a busa masa rai yana zagaya shi yana zagaya shi don ya gaya wace irin halitta aka yi masa falamma ra'ahu ajwaf da ya ga cewa halitta ce wanda yana da ciki ya ga cewa a rarrake ke ciki yana da ciki kenan zai ci zai buƙaci ci da sha ana ake ake bala'i da ya kula cewa yana da ciki a rafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak sai ya fahimci to wannan halitta ce da ba ta jure ba a riwayar ibn hibban yace ghafirtu bihi shi ke nan da ci galaba a kansa la yatamalak wannan ba zai iya jurewa ba saboda haka zai kullo maka ta hanyar cin abinci sai ka ga mutum yana tarkata asa in an masa to ce hanyar cin abinci ba ne ya zan yi hanyar cin abinci na to wanda ita ce shi ne abin da iblis ya hango to wani hanyar cin abincin anan zai halaka ka Allah ta'ala ce bi isa zalimi da badala ce tur da wannan canji da azzalimai suka yi wa kansu suka canza bautar shaidan a maimakon bautar Allah suka koma suka riki shaidan shi ne majibincinsu maimakon su riki Allah ta'ala to tur da abin da suka zaɓa wa kansu da zamana shaidan shi ne zai jibinci al'amarinsu tare da cewa shaidan baya umarni da wani abu sai dai ya yi umarni da alfasha da mummunan abu suka bar jibintar wanda yake mai rahama wanda dukkan jin daɗinsu na duniya da rabautarsu ta duniya da ta lahira da farin cikinsu na duniya da lahira yana tattare da jibintar Allah ta'ala saboda haka wannan ayar tana kwaɗaitarwa bisa ga rike shaidan da shaidanu a matsayin abokan gaba tana zuga dan adam akan cewa ya gamsu cewa shaidan abokin gabansa ne idan ya fahimci haka zai gane cewa ko babu shakka duk abin da yake Allah ta'ala ya ce yana son shi to wannan shi ne yake alheri gare shi duk abin da Allah ya ce baya so to wannan wani abu ne da shi kuma shaidan yake so saboda haka babu zalunci da ya kai zalunci kamar wanda yake mahaliccinka mai ci da kai ya sha da kai ya tufatar da kai ya baka ni'ima ta duniya ta zahiri da ta baɗini ka bar shi ka jibinci wani wanda yake shine babban makiyinka a gurare da yawa Allah ta'ala ya nuna mana cewa shaidanu a ka- kafirai sun riki shaidanu a matsayin su ne majibuntan su ba Allah ba Allah ta'ala yana cewa illa ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun lalle mun sanya shaidanu su zamo su ne majibunta ga waɗanda ba sa imani fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun Allah ce fariqan hada wani bangare Allah ta'ala ya shirye shi wani bangare kuma bata ta cancanta a kansa domin kuwa sai riki shaidanu a matsayin masoya takazu shayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun suna tsammanin abin da suke kai shari'a ce albayhaqi ya fitar da hadisi a cikin shu'abul iman da kyakkyawar da ingantacciyar salsala daga abu burda shi kuma daga abu musa al-ash'ari yace ya abu musa al-ash'ari sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya karanta fadar Allah ta'ala ya ayyuhal insanu ma zarraka bi rabbikal karim ya kai wannan mutum me ya ruɗe ka dangane da ubangijinka mai karamci sai ya ce ya anil jahal yana nufin jahilci ne ya ruɗi ɗan adam karamcin ubangiji ne ya ruɗi ɗan adam har ya manta da Allah ta'ala amma yayin da ya karanta wannan aya aka tattafi zai na huwa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu sai ya fashe da kuka sai ya fashe da kuka Allah ta'ala da kansa ya rika ja mana kunne haka yanzu kwa riki shaydan ku banni ku riki shaydan ku banni alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratal mustaqim ci ba na yi alkawari ne da ku ba kada ku bauta wa shaydan shaidan din nan babban maki ne gare ku ku bauta min wannan ita ce ce da tafarki madaidaici amma dan adam bisa kangarewa da taurin kai wannan kira kira da ubangiji baya jin sa Allah ta'ala ce ma ashhadtuhum khalqas samawati ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عبدا
Allah ta'ala ce ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard ban halartar da su ba lokacin halittar sammai da ƙasa wala khalqa anfusihim ko ban halartar da su halittar kawunan su ba wa ma kuntu muttakhidal wa ma kuntu muttakhidal mudillina abuda kuma ban kasance mai ri- mai rike masu batarwa a matsayin mataimaka ba Allah ta'ala yana magana game da waɗannan da suka riki wasu shaidanu suka riki shaidan da magoya bayansa da zurriyarsa suka rike su auliya ba Allah ba suka manta da Allah ta'ala tare da cewa su ma bayan Allah ne waɗannan da suka riƙa ababen bauta ko ko ababen jibinta ba Allah ba su ma bayan Allah ne ba sa nan sanda Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasa a lokacin babu a yi su ba wala khalqa anfusihim ba su halicci ba su halacci lokacin da aka halicci sashin su ba wani bai ga san da aka halicci wani sashin wani wani dan uwansa ba ba wanda ya hal- ya halicci ya- ya halacci lokacin da ake halittar wani nan wala khalqa anfusihim ana nufin wala khalqa ba'dihim ba'da sashin su bai halicci bai halicci lokacin da aka halicci sashi ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum idan kuka shiga gidabbaji ku yi sallama ala anfusikum ay ala ba'dikum ba'da sashin ku yi wa sashi sallama la tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku fitar da kawunan ku ma'ana kada ku fitar da sashin ku daga gidabbajin su kuma abu ne sananne cewa halittar sammai da ƙasa da abin da yake cikinsu Allah ta'ala ya yi su kafin halittar mutane kafin a halicci ɗan adam Allah ta'ala sai da ya yi sama ya yi ƙasa ya tanadi wurin da ɗan adam zai zauna sai da aka tanadar da ɗan adam komai da komai kafin a halicce shi aka yi nas aka yi sama aka yi ƙasa aka yi ƙoramu aka yi itatuwa aka sanya abincin da ɗan adam zai ci tun daga lokacin farkon halitta har zuwa ƙarshe a cikin ƙasa kafin Allah ta'ala ya halicci ya halicci annabi annabi adam alaihi salam kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul innakum latakfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya ومن فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين ubangiji ta'ala a waɗannan ayoyin yake gaya mana cewa shin za ku kafirce ma wannan da yake ya halicci ƙasa a cikin kwanaki biyu sannan ku sanya masa ababen tarayya ku sanya masa kini zalika rabbul alamin wannan kuma shine ubangijin halittu waja'ala fiha rawasiya min fawqiha kuma ya sanya duwar watsu waɗanda suke kafaffu akan ƙasa wa baraka fiha ya albarkaci abin da yake cikinta ya kaddara fiha aqwataha ya ajiye ya ajiye abincin da yake cikinta ba ya abincin da yake cikinta bakin gargado wato gargadon yadda dan adam yake bukata abin da Allah ta'ala ya sanya a cikin ƙasa na abinci na arziki ya sanya shi daidai wa yadda zai ishi ɗan adam gaba ɗaya ubangiji ta'ala bai yi halittu ba ya kuma ki ba su komai ya ki ba su abinci ko ya ba su abincin da ya musu kaɗan maganar cewa akwai lokacin da za a zo wai dan adam ya cinye abincin duniya a yi wahalar abinci ƙarya ne Allah ta'ala ya sanya komai abin da yake faruwa wasu ne suke kwashe daga wasu amma da za kowa za a ba shi kasansa to kowa ya isu kowa ubangiji ta'ala bai zalunci kowa ba da yayi ka ya saukar maka da abin da zaka ci tun tun kafin yayi ka wa kaddara fiha aqwataha tun kafin a yi ka abinda za ka ci an aje a cikin ƙasa wasu ne suke zuwa suna babaki ne suna zalunci suna kwashe arzikin ƙasa saboda haka sai ka ga cili can a cikin talauci ga wasu ɗan tsirari su kuma a cikin arziki ba da sun ma rufe yadda za su yi da shi su kansu ba su san iyakarsa ba saboda haka ubangiji ba shi ne ya zalunci dan adam shi ya zalunci dan adam su suka zalunci kansu وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون su suka zalunci kansu amma Allah bai zalunce su saboda ka ubangiji ta'ala ya tanadi wannan ya aje komai da komai saboda ka ubangiji ta'ala yana cewa shi ne wanda ya kadaita da halittar abubuwa gaba daya kuma shi yake gudanar da komai da komai kuma shi yake kaddara komai da komai shi kadai ba shi da wani abokin tarayya ba shi da wani waziri ba shi da wani mai bashi shawara ba shi da wani mai taimaka masa الله تعالى يرى شاكر الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة شفاعة عنده إلا لمن أذن له وبنجي تعالى يرى شاكر كرا وأن تكيريا وابا الله با لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض بس ملكي كتن كتن قاية ذرة با wato kwatankwacin kwayar zarra a cikin mai ko a cikin ƙasa ba mallakar su bace mallakar Allah ce wa malamin fihi ma min shirkin ba su da wata tarayya ba su da wani kaso ba su da wata shi'a a halitta sama ko ƙasa a ce ga wani abu tsakanin su da Allah sun yi tarayya da shi a ciki babu shi wa malahum minhu wa malahu wa malahu minhum min zahir ubangiji ba shi da wani mataimaki daga cikin su da ya taimaka masa saboda haka babu wanda zai je lahira ya ce zai tsaya shi ma yana da wani abu da zai iya faɗa ko zai iya yi a gaban Allah ba da izininsa ba shi yasa ya ce babu wanda cetonsa zai yi amfani a lahira sai wanda Allah ya masa izini saboda haka ubangiji ta'ala shi kadai yayi duk abin nan da kake gani na halittu manya manya da ƙanana shi yayi shi babu wani wanda yake tarayya da shi saboda haka ubangiji ta'ala kuma bai riki kowa ya zama mai taimakonsa ba shi yasa ce ba kuntu muttakhidal mudillina abuda bai riki wani wasu waɗanda suke masu batarwa a matsayin mataimaka ba wannan ayar tana nuna cewa baya dacewa ka riki wani wanda yake mai batarwa batacce mai batarwa kuma ka ce shi zai taimaka a cikin al'amura ba zai yi ba sai dai ya taimaka a cikin batarwa kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana annabi Musa alaihi salam yana cewa qala rabbi بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين يا الله بس بنعمة دكيم تو لا زن تبقى زمان من تيمكا وما سلفي بقى الظهير شيني المعين شيني وند يكي تيمكو المضلون كما سولي وقد سكي أتروا wanda suke batar da mabiyansu daga kan hanyar gaskiya wasu malamai suka ce wannan damirai guda biyu da Allah ta'ala ce ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim ashhadtuhum dinnan damirin yana komawa zuwa ga kafirancan da suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kori talakawa daga majalisarsa ya kori talakawa daga majalisarsa to ba laifi bismillah lafiya kalabawar dan uwa ya zo zai musulunta saboda haka za a ba shi kalmar shahada daga yanzu kuma ya zama musulmi dan uwanmu ce ashhadu أشهد an la ilaha أن لا إله illa allah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna muhammadan أن محمدا rasulullah رسول الله to ka zama musulmi daga yanzu da sunanka اسمها جاي eh جاي jayi ومنة إبراهيم ibrahim ko to sunanka ibrahim daga yanzu saboda haka abinda ka ce a kalmar da kai ka ce ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai shi kadai ake bauta masa duk abin da sunanka bauta ba a yi ma kowa sai shi sannan ka shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu manzon sa ne ka ya ta yi da wannan ko لا يدعى to saboda haka daga yanzu ka zama musulmi kamar kowa ba ka da bambanci da da dan musulmi wanda aka haife shi a musulunci da kai abinda zai bambanta ku a gurin Allah kyawawan ayyukan ku saboda haka ka je ka yi wanka ka dawo ka shiga cikin musulmi a yi sallah da kai Allah ta'ala yana gaya mana cewa waɗannan kafirai wato wannan damirai guda biyu ashhadtuhum da kuma damirin khalqa anfusihim yana komawa zuwa ga kafirai inda wasu malamai kafirancin da suka zo suka cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya kori talakawa daga majalisarsa domin su su yi imani kamar Allah ta'ala yana gaya musu cewa su asuwa ne ne za su rika kawo wannan shawara wadan wannan shawara ta su da su an Allah ta'ala ya halitta tare da su aka halicci aka aka halicci a duniya tare da su aka halicci mutane har da za su gane cewa su suna da wata daraja babba a wurin Allah ko kuma har da za su iya cewa ga wata shawara da za su kawo wajen gudanar da al'amura na addini ba su isa su kawo wannan ba kamar mutum ne ya zo ya kawo maka wasu manya-manyan shawarwari wanda da ka gansu sun fi ƙarfinsa sai ka ce kai kamar kai ne ke da shugabancin kasar irin wannan shawarwari ban jama'a iya da kamar shugabancin kasar a hannunka suke to haka wannan wasu malamai suka ce wannan dabiri yana koma ga kafirai domin a yi musu wannan tambihi wasu malamai suka ce waɗannan dabirai suna komawa ga waɗancan kafirai kamar Allah ta'ala yana cewa waɗannan azzalumai jahilai ne ba su san abin da Allah ta'ala ya gudanar da kaddararsa a kansa ba tun abil azal shin sun sani ne cewa su su ne ke da ɗaukaka a gurin Allah ba waɗannan talakawa ba Allah ya aje su lokacin da yake halitta suka fahimci cewa a halittar da ake yi su an ba su wata daraja ta musamman waɗannan talakawa kuma an yi su a ƙasa ba su da daraja har da za su ce su a kore su don su su zauna a majalisun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba su da wannan domin Allah ta'ala bai nuna musu sirrin halitta ba ba su san sirrin halitta ba sau haka ba su da sanin cewa su suna da wani wata daraja a gurin Allah da har za su yi kafafa da ita shi yasa Allah ta'ala cikin suratul an'am yake cewa kazalika fatanna ba'dahu bi ba'd li yaqulu a haula idan Allahu alaihim min bayn alaysa Allahu bi alam bi shakirin za su rika cewa yanzu waɗannan ne Allah ta'ala ya ba su daraja ya fifita su akan mu ya za a yi waɗannan su fi mu Allah ta'ala ce ba Allah ya fi sanin masu gode masa ba ba ya fi sanin masu yi masa biyayya ba saboda haka wa ma kuntu muttakhidhal mudillina abuda a wata qira'ar wa ma kunta a qira'ar Abu Ja'far wa ma kunta muttakhidhal mudillina abuda cewa waɗannan masu batarwa ne domin manufar su shine yaya za su kori musulmi daga majalisar ka yaya za su kori musulmi daga musulunci waɗannan masu batarwa ne yaya za a yi kariki waɗanda suke masu batarwa su zama su ne za su taimaka maka wajen yada addini ba su taimaka maka ba lokaci yayi ana nuna mun za mu tsaya a nan abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya bamu lada da kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh